أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun bidiyo bisa mazhabin Imam na Malik kuma muna karantawa daga wannan littafi Al-Muqaddimatu al-Izziya lil Jama'at al-Azhariyya na Abu Hassan Al-Sheikh Ali Shazali Al-Mari wannan shine darasin mu na 21 kuma yau muna ranar 9 ga watan Al-Muharram shekara ta 444 bayan hijirar shugaba Ali Salatu Wassalam wasu zo daidai da bakwai ga watan Agusta na shekara ta 2022 miladiya za mu shiga cikin sabon babi shine albabu salisu fi zakati babi na uku cikin maganar zakka babi na farko yayi mana magana ne akan tsarki tsarkin jiki da tsarkin dauda da tsarkin tufafi sauran abubuwa da irin wannan abin da shafi ruwa da sauransu babi na biyu kuma ya mana magana akan sallah tun daga kan alola har zuwa kan sallah da hukunce-hukuncenta da nau'o'inta yanzu za mu shiga cikin babi na uku wanda zai magana akan ɗaya rukunin na musulunci wato zakka malam ya ce albabu salisu fi zakati babi na uku wanda yake magana akan zakka nan ce zakka yace wahiya ibaratun an malin maksusi nan ce zakka abinda ake nufi shine ibara ce ko kuma wata manufa ce game da wata dukiya ke bancacciya yu'khadhu min malin maksusi wacce ake karbata daga wata dukiya ke bancacciya iza balaga ƙadiran makasusan idan wannan dukiyar ta kai wani gwargwado wadda shi ma keɓantacce ne fi zamanin makasusin a wani zamani keɓantacce yusrafu fi jihatin makasusatin hakanan ana juyar da ita zuwa ga wasu fuskoki su ma keɓantattu da ya ce malin makasusin ana nufin wato wata dukiya keɓantacce ana nufin ainihin ita zakkar kenan ta dukiya ɗin kuɗi kenan ko kuma ta amfanin gona ko ta dabbobin ni'ima ita ce malin maksusin ɗin yi okazu min malin maksusin wata ake cirarta daga wata dukiya keɓantacciya ana nufin dukiya da ta kai ƙadarin wato a gwargwadon nisabi na daga kuɗi nisabin a bana shine kamar misalin naira miliyan biyu da kamar dubu ɗari ɗaya sannan sai kuma abin da ya shafi ɓangaren dabbobi dabbobin ni'ima ɗinnan guda uku ɗinnan ko kuma guda hudu kai tumaki awaki shanu raƙuma to kowanne akwai gwargwadon yadda sai sun kai sannan za su isa fitar musu da zakka sai kuma amfanin gona shi ma ana fitar masa da zakka amma shi kuma akwai nau'o'in da aka keɓance wadda suke da wata siffa ta musamman sai iya su ne ake fitar musu da zakka wato ana nufin amfanin gonan da ya kasance ba ba 'ya'yan itace ba ne ba kuma kayan marmari ba ne ya zama wani abu ne wanda za a iya riƙa shi a matsayin abinci na gwargwadon wani lokaci kuma zai yi a ajiye abin har zuwa tsawon wani lokaci wannan abin za a iya fitar musu da zakka amma don abin da ya saba wa wannan siffar to suna ganin cewa ba za a fitar mishi da zakka ba kamar yadda zamu ji a nan gaba to idza balaga qadar maksusan idan wannan abun ya kai wani gwargwado keɓantacce in kuɗi ne sai ya kai nisabi in dabbobi ne sai sun kai nisabi e fi zamanin maksusin a wani lokaci keɓantacce idan kuɗi ne ko dabbobi sai sun shekara idan kuma amfanin gona ne daga ran da aka girbe shi aka gyara shi za a iya fitar masa da zakka kamar yadda Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hisadi yusrafu min jiha fi jihatin makhsusa sannan ana juya da ita zuwa ga wasu fuskoki kebantattu shine fuskoki takwas nan da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayar suratul tauba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله دوانا زام جاءنا نقبا تجب على الهر المسلم زكاتنا وجبتاني أكن mutumin da yake alhur wato mai yanci ba bawa ba almuslimi wanda yake musulmi ba kafiri ba zakaran kana au'unsa namiji ne ko mace wato zakka da dukkan nau'inta din nan tana wajabta koda akan mace ne dai ta ballake abin da za a fitar shi da zakka din haka nan yace sagiran au kabiran karami ne ko babba ne ko jariri ne indai mahaifinsa ya mutu ya bar mishi dukiyar ta kai a fitar mata da zakka wato har abin da ya gada daga wajen mahaifinsa ya kai a fitar masa da zakka to wajibi ne a fitar masa da zakka ko da jariri ne waliyinsa ko wasiyinsa mai rukunsa wajibi ne ya fitar masa da wannan zakka shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ku rika yin kasuwanci da dukiyar marayu dan kada zakka ta cinye musu dukiya yace aqilan aw gairahu mai hankali ne ko waninsa wato ko mahaukaci ne inda ya mallaki abin da ya kai a fitar mishi zakka to wajibi ne a fitar mishi zakka misali a ce wannan mahaukaci ne mahaifin shi ya rasu ya bar mar dukiya to inda abin da ya gada hadin ya kai a fitar mishi zakka wajibi ne a fitar mishi zakka in ma irin mahaukatan nan ne wanda za ga su mahaukata amma sun iya neman kuɗi sai ya nemi kuɗin ya tara to wajibi ne a fitar mishi zakka ko baya su in noma ya yi ma matuƙar dai abin da ya noma ɗin ya kai a fitarwa da zakatu wajibi ya fitar mishi fa nisabun zahabi 20 dinaran nisabun zinari wato kuɗi na zinari ke na shi da zahab kuɗi na zinari shi ne kai dinari ashirin kowane dinari ƙwaya ɗaya a yanzu yana kaiwa gwargwadon kamar naira dubu ɗari naira dubu ɗari da kaga dubu ɗari sau ashirin shi zai baka nawa miliyan biyu yawa shi sa da azumi ce muku nisabin kuɗi shine miliyan biyu ina jin da yan burbuɗi ne haka akwai wanda ya ga kalanda ta bana yau dubu tamanin ko yau shi sa da azumi ce dubu ɗari ɗin ima ina hangen miliyan biyun da kamar dubu tamanin ɗin ne shi sa ni ce da dubu ɗari saboda ban sani ba ko a nisabin wannan shekarar ta 1444 ko an sami ƙari wani sabon wariki nisabin kuɗi na azurfa shine mai ata dirhamin shine dirhami 200 su kuma kowane dirhami ɓaya da yanayin kamar naira dubu goma kamar naira dubu goma to kaganin haɗin naira dubu goma goma sau 200 zai baka miliyan biyu yau warwajibi fi zalika rubu'ul ushri abin da yake wajibi cikin wannan dukiyar dukiyar ta kai wannan gwargwadon inda ya kama da kudin da ya kai miliyan biyu har zuwa sama ko ya kai miliyan dubu to za a raba shi ne kashi goma sai a ɗauki kashi ɗaya shi ma kashi ɗaya sai a raba shi kashi hudu ma'ana dai kashi ɗaya cikin kashi arba'in na dukiyar shi za a bayar shi ne zakar an fahimta kashi ɗaya cikin kashi arba'in wallahi in uwa da a ce ana fitar da zakka yadda ya kamata da ce ana fitar da zakka yadda ya kamata to gaskiyar magana wannan halin da yanzu ake ciki na wiwi wiwi din nan wallahi da yanzu babu da mai yanzu muka kalli muka kalli ko iya jihar Kano iya ƙwaryar birnin Kano kowanne mai kuɗi in ya fitar da zakkar shi ya rabawa mutanen unguwarsu ya fitar da zakkar shi ya fitar ya rabawa mutanen unguwarsu ina tabbata maka da cewa a Kano iya birnin Kano dai sai an rasa sai an rasa waye talaka to a Kano ba akwai masu wanda suka mallaki biliyon ba su da adadi wanda arzikin shi ya kai biliyon guda biliyon guda biliyon fa miliyan kenan sau miliyan to to an ce ko kaji to yanzu ko da biliyon ɗaya ne fa ko da biliyon ɗaya ne yanzu za ka fadda zakashi biliyon ɗaya zakashi fa ta kai kamar naira miliyon ashirin da biyar miliyan 25 yanzu misali miliyan 25 kowace miliyan ɗaya daga cikin miliyan 25 ɗin nan ya rabawa mutum biyu ma miliyan 25 na kaga akalla mutum 50 a unguwar ya yage musu talauci inda duk mutum da ya mallaki 500 ai ta ishe shi da ya dan tokara dai ta ba za su yi ba ba za su fitar ba ba za su fitar ba mun yi umra 2019 a 2018 da wani mutumin zaria yake gaya mai ce wallahi akwai wani basaraki basaraki ne ko babban mai arziki da Allah ya sa yana jin maganarsa baya fitar da zakka yace yaji ya mushi wa'azi ya mushi wa'azi yace malam bana dai zan fitar da aka zo aka ware iya abinda ya kamata a fitar din ya kai naira biliyon biyar da wani abu naira biliyon biyar in ban manta ba dai ko biyar dai ko hamsin ya ce mu na manta dai ko biliyon hamsin ko kuma biliyon biyar abin da za a fitar sai shi to yanzu ana gama tamalin yanzu wannan zan rika fitarwa ne a hankali a hankali nan da kamar shekara biyar ko goma har an gama fitarwa sai shi a ranka ya daɗe ai wannan na iya bana ne ba ma za ka fitar ya ce alaga wata mala a yi haƙuri ya ce a yi haƙuri gaskiya ya ce ba zan iya fitarwa ba ka gani ga Allah yana cewa wa wailun lil mushriki allazina la yu'tuna zakata Allah ya ce azaba ta tabbata ga mushrikai kamar an tambayi ubangiji su waye mushrikai sai ya ce allazina la yu'tuna zakata sune wadanda ba sa fitar da zakka kuma wallahi mafi yawan masu furna wallahi ba sa fitar wallahi masu fitarwar ‘yan kaɗan ne daga ciki yanzu dubi gobarar da aka yi bara ne ko bara wacce ne aka rika gobarar na a kasuwar sabon gari kasuwar singa kasuwar ina ne kasuwannin kano suka rika ƙonewa ɗin nan yi to an ce akwai wani bawan allah wanda har zuwa ake ana kallon shagon nashi ana kallon shi a kalle shi a kalle shagon a cikin singa eh kun gashi a intanet ko ka gani ko shagunan mutane suka raba konewa amma shi nashi wutar ta tsallake dama tun yana gida aka gaya ana gobara ya je ya ci shi ba su ya ji ba saboda ya tabbata in dai abin da malamai suke faɗa hakan yake ya tabbata wuta wuta ba za ta cimar shagon sa hakan ko aka yi ta ji ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace dukiya bata hallaka ba a tudun ƙasa akan ƙasa ko a cikin ruwa a cikin teku kenan face sai saboda rashin fidda zakka an ga bala'i yana ta samun dukiya to mafiya yawa rashin fidda zakka saboda ita fa zakka in ka kai shekara goma baka fitar ba sai Allah ya dora maka wata asara ko gobara ko accident ko ƴan damfara su zo su damfare ka wannan kuɗin da kake fitarwa din sai sai ya fitan ta kowace hanya sai ya fita ɗin da yi kuma laifinka yana nan kana cikin wailulil mushriki na ɗin sai ka kaki fidda zakar saboda wayo kana zaune sai wasu inyamurai su su maka tallan injin kera kuɗi su kera a gabanka kana kana gani da na ayi ciniki nawa nawa to za ku sayar mun ta ce miliyan kaza jikinka na rawa ka kawo kuɗin ka ba su sai bayan sun tafi kwana da kwanaki kara ku za ka fara kera kuri sai gashi injin taliya ne ƙwarai kuwa daga nan kuma sai ka ce ƙwaƙwalwa ta goce Allah ya kiyaye mu yawa ya ce wal wajibu fi zalika abinda yake wajibi cikin duk dukiyar ta kai wannan lissafi din har zuwa sama shine rubu'ul ushri a fidda kwata din ɗaya cikin gomanta wato idan an raba dukiyar zuwa kashi goma sai a ɗauki kashi ɗaya shi ma a raba shi kashi hudu to wannan shine zakar wato kashi ɗaya ne cikin arba'in shine abin da za a fitar idza balaga haular kamilan shi ma sai ya cika shekara guda shekara guda cif cif ba raka fitar da zakarka a farkon ramadana to sai wata ramadan ɗin ta zagayo ta bana sannan shine dukiyarka ya wajabta ka fitar mata da zakka in ba na ka fitar a cikin watan al-muharram din nan to shikenan sai baɗi al-muharram na baɗi su zama wajibi ka fitar amma da zaka fitar a cikin watan zulhijja ma yayi kuma ana son hakan wa kana milkan kamilan sannan kuma ya zamto dukiyar ta mutum guda ce cikakke wannan a cikin malikiyar ma akwai malaman da ke ganin cewa ko da dukiyar ta kai ta mutum biyu ne ko uku inda ta kai nisabin za a iya fitarwa amma dai abin da ya fi shahara shi ne sai ya zama mulkin mutum ɗaya ne shi shi kaɗai na? yawa in shi ne magana ita ce magana da ta fi shahara amma kamar ɗan fashi in ya tara kayansa na fashi abin da ya sata daga gun mutane to ko da ya kai nisabi shi wannan kaga na ƙwaci ƙwarai kuwa ta haka nan mutumin da aka ba shi ajiya shi ma wannan fidda zakar yana kan mai dukiyar ne ba kan shi ba haka nan mutumin da ya tsintuwa misali a ce a yau dinnan sai ka tsinci miliyan goma ta ba za a ce wajibi yanzu sai ka fitar musu da zakka ba za ka yi ta cikiya ne har sai an samu mai shi ka ba shi kayansa amma matakar kayan yana wajenka ba zai zama wajibi kai sai ka fitar mashi da zakka ba yawa eh kuma ko za ka kwana da yunwa ba za ka cinar dukiyarsa ba haka nan bawa idan bawa ya mallaki kuɗin da ya kai a cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka ba dalili saboda shi ma dukiya ne shi ɗin kansa shi ma dukiya ne haka nan mutumin da ya ciyo bashi bashin kuma gwargwadon abin da ya mallaka ana bin shi bashin da ya kai misali ko kuma bashin da ake binsa ya kai kamar miliyan ɗaya da rabi kuma shi ga miliyan biyu a hannunsa kaga ta kai a mutum zaka yau ko kuma bashi da ake masa ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da hamsin shi kuma ga miliyan biyu a hannunsa shi ma wannan fitar zakka bai wajabta ba a kan shi abinda ya zama wajibi a kansa shi ne ya fitar da kansa daga wannan bashi ɗin ya biya bashi yawon yawon to yake nan a dubu hamsin ɗin tasir kuwa kaga ba da kai a fitar da zakka ba mai littafin ya ce faslun fi zakatin na'am fasli cikin zakar dabbobi dabbobin ni'ima wahiyar ibulu wal bakar wal ganamu dabbobin ni'ima dinnan su ne al'ibulu raƙuma wal bakaru da shanu wal ganamu da kuma awaki da tumaki nan ce iblu jam'i ne da raƙuma raƙumi ba ɗaya ana cin ana iya ce mishi jamal raƙumi yana da sunaye daban-daban daban raƙumi yana da sunaye da yawa sau da yadda larabawa ke mu'amala da shi haka nan baƙaru ɗin nan shi ne jam'in baƙaratu albaƙaratu saniya kenan ƙwaya ɗaya albaƙaru su kuma shanu da yawa alghanamu shi kuma ce ganamu ta haɗa tumaki da awaki amma ana so a ware daban-daban sai a ce abba'an ɓangaren tumaki kenan al-ma'azu kuma bangaren awaki yawa amma an ce ganam to ya hada duka nau'o'i biyu din yace ma'rufatan aw sa'imatan dabbobin nan waɗanda suke a daure ne ana kula da su ana ba su abinci kamar a gidan gona kenan ko aka tara su ana ba su abinci to wanda sun kai wannan adadin to za a fita musu da zakka aw sa'imatan ko kuma sakinta aka yi tana neman abinci da kanta amilatan aw muhmalatan dabbobin nan waɗanda ake yin aiki da su ne kamar shanun aiki suka kai wannan adadin aw muhmalatan ko kuma wanda suke saki haka wala tajibu fi ghairiha min alkhayr zakka ba ta wajabta cikin abin da ba wannan ba min alkhayli na daga dawakai wal bigali da alfadarai waɗannan duka ba za a fita musu da zakka ba duk yawan dawakinka ba za ka fita musu da zakka ba sai dai idan kai ɗin ɗan kasuwa ne ka sai doki ka sayar ka sai doki ka sayar in lokacin zaka ya yi sai a yi musu kima sai a fitar da zaka saboda kuɗin da ka sayi su ɗin da shi tunda sun zama kamar kaya ne na kasuwanci kamar mai kayan shago ne yana sai da buhunan shinkafa ne taliya ne omo ne kaza ne kaza ne wannan duka idan lokacin fitar da zaka ya yi sai ya kirga kuɗin hannunsa kuma ya yi wa kayan shagon nasa kuɗi da aka zai san abin da zai fitar na daga kuɗi amma kaga a haƙiƙa ne ai irin su shinkafar da ke shago su omo da sauransu su sabulu ai kaga wannan duka ba a fitar musu zakka amma saboda kimar kuɗin sai a fitar da kimar yace wal hamiri da jakuna war raqiqi da bayi wannan duka ba a fitar musu zakka in kana da bayi ko sun kai 100 ba za ka fitar musu zakka ba wala fil mutawallidi min az-zaba'i wal ghanim hakanan ba za a fitarwa da dabbar da aka haife ta tsakanin barewa da kuma tinkiya ko akuya ba a ce barewa ne namijin barewa ne ya haifi ya haifi ko kuma akuya ce ta haifi akuya ce ta haifi barewa ko gada haka misali ce barewa ne da ko gada ta yi barbara ga akuya sai aka haifi wata halitta da ke tsakanin ita ba akuya ba ita ba barewa ba ko kuma ita ba tinkiya ba ita ba barewa ba to wannan duka ba za a fi zama shi da zakka ba shi wannan ko ba za a kirga da shi ba wa shuruɗu wujubi ha sharuɗan wajabcin fidda zakka an ta kuna nisaban kamilan ya zamto zakar ta kai nisabi cikakken nisabi milkan kamilan ya zamto mulki ne cikakken mulki gaba ɗaya kuɗin naka ne ba wani kuɗi na haɗaka a ciki haulan kamilan ya zamto ya cika shekara guda cif-cif a hannunka ma'amaji isa'i sannan kuma tare da zuwan sa'i sa'i shine kamar wakilin sarki ko wakilin halifan musulunci wanda aikin shi kenan karɓar zakatun in kana idan akwai sa'i ammal iblu amma su raƙuma fafi kulli hamsin shatun jaza'atu a cikin guda biyar wanda yake da raƙuma suka kai guda biyar to ba raƙuman zai fitar ba akuya zai sayo sai ya bayar da ita akuyar jaza'atun jaza'a akuya jaza'a yace wahiya ma awfat sanatan ita ce akuyar da ta kai cikar shekara guda wa dakalat fi saniya ta shiga shekara ta biyu min abba'ani na daga jinsin tumaki in kana fil baladi abba'anu wal ma'azu sawa'an idan ya kasance akwai tumaki da awaki a garin diri da diri aw yadda'anu aglaba ko kuma ya zanto jinsin tumaki suka fi yawa a garin zai fitar da jinsin tinkiya ɗin ya ba da tinkiya ƙwaya ɗaya ko rago ƙwaya ɗaya inda yana da raƙuma da suka kai guda biyar a kula da wannan lissafin fa yana da muhimmanci sosai to da kada wata rana wani jauran yana so zai fitar ya tambaye ka kamar wa'azi kamar wa'azi akan muhimmancin fitarwa da zakar dabbobi yaya da zai fitar ɗin kuma ya ci an mata malam yaya ake fitarwa kuma ka ce sai ka tambayo yau da saboda haka gara a rike wannan lissafin amma idan kana ma'azu aglaba amma idan ya zanto awaki su suka furin jaye a garin fashafi minhu to sai a fitar da akuya kwaya daya ila tis'in har raƙuman nan su kai guda tara fai za balaga ashiran idan daga ran da raƙuman nan suka zama guda goma fa fiha shatani to zai fitar da awaki ne guda biyu ila arba'ata ashara har su kai guda goma sha hudu fai za balagar hamsata ashara idan raƙuman suka kai guda goma sha biyar fafiha salasu shiyahi to za a fitar da zakar zakarsu to za a bada awaki ne ƙwaya uku ila tis'ata ashara har su kai guda goma sha tara fai za balagar ishirina to idan suka kai guda ashirin fafiha arba'u shiyahi sai a bada awaki guda hudu su ne zakar raƙuma guda ashirin ila arba'in wa ishirina har su kai guda ashirin da hudu fai za balagat hamsin wa ishirina idan sun kai guda ashirin da biyar ila hamsin wa salasin har su kai guda talatin da biyar tafiya bintu makhabin to za a ba da raƙuma mace wacce mahaifiyarta take da cikin uwarta wato ba za a fara fitar da jinsin raƙumi ba cikin zakar raƙumi har sai sun kai guda 25 da zarar sun kai guda 25 din nan to za a fitar da wacce mahaifiyar da take dauke da cikin kananta ita ce bintu makhabi wahiyar lati da khalar fisanatin saniyati ita ce wacce ta shiga cikin shekara ta biyu fa'in lamta kun lahu to idan kuma bai da irin wannan din a cikin garkensa fabnu labunin so sai ya bada yar sai ya bada dan gidan mai shayarwa sai ya bada raƙumi namiji wanda ana shayar da kaninsa an haifi kaninsa ana shayar da shi wa huwa ma dakhala fi sarati salisati shine dan raƙumi wanda ya shiga cikin shekara ta uku kaga wannan fadin rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala saboda ya sauƙaƙa wa bayinsa kaga mutumin da ya ya mallaki raƙuma guda biyar kaga sayan akuya kwaya ɗaya ya ba da ita matsayin zakka ai abu ne mai sauki gare shi in guda biyar ɗin suka zama ɗaya ne namiji kuɗin duka mata ne to a iya nonon da zai da zai tatsa ya sayar a sati ɗaya ko biyu in awakin sun kai goma ma zai sayar yace sai sun kai guda ashirin da biyar ɗin nan amma ka ba su kai 25 a cikin kowanne biyar kwaya ɗaya za ka fitar kaga in suka kai goma guda biyu za ka fitar suka kai sha biyar guda uku suka kai ashirin guda hudu sai sun za ka shigar gaba da fitar da awaki hudu har sai sun kai guda ashirin da biyar daga sun kai ashirin da biyar to daga nan da za ka fada fitar jinsin rakumi sai ka bada wanda sai ka bada mace wacce ake dauke da cikin kananta ita ce bintu makhadin idan sun in babu kuma a cikin garken ka sai ka nemi namiji wanda an riga an haifi kanin shi ko kanwar shi ana shayarwa shine wanda ya shiga cikin shekara ta uku sai za balagar 60 wa 30 idan raƙuman suka kai guda 36 ila 50 wa 40 har su kai guda 45 tun daga kan 36 har su kai guda 45 fafiha bintu labuni to a nan za a rika fitar da bintu labuni ita ce raƙuma mace wacce ake shayar da ƙaninta ko ƙanwarta an haife ta ta girma har an haifi ƙanwarta ko ƙaninta ana shayar da su kaga bintu labunin tana gaba da bintu makadin kenan yawwa eh ai ba yawwa fa za ba daga 60 wa 40 idan raƙuman suka kai guda 46 ila sittina har su kai guda sittin ta fi ha hikatu to ana za a ba da hikka zai faɗi mai cece hikka ɗin ma'anar hikka wahiyar lati dakhalat fil rabi'ati to ita ce raƙumar da ta shiga cikin shekara ta hudu wato wacce ta karya fika kenan ita ce hikka ɗin yace fa iza balagat ihda wa sittin idan suka kai guda sittin da ɗaya ila 75 har su kai guda 75 fa fiha jaza'atu to anan kuma za a bada jaza'a wa hiya allati dakhalat fil khamisati ita ce wacce ta shiga cikin shekara ta biyar hiqqa a can ana nufin wacce ta kai ta yi barbara ita ce hiqqa din jaza'a din kuma wacce ta karya fiqa kuma wani abin da za ku lura da shi shine kafin su kai 45 din nan guda goma goma goma goma ake ƙarawa sai sun ƙara goma daga 25 sai sun ƙara goma sai farillar ta canza wato abin fitarwar sai canza daga 35 sai sun ƙara goma sun kai 45 sai abin fitarwar ya canza to daga 45 kuma za su ci gaba da ƙara 15 ne nan ƙara 15 suka kai 60 to daga nan za a fi da hikka daga 60 sai sun kai guda 75 dan sai a ba da jaza'a eh fa idza balagat 76 idan sun kai guda 76 ila 90 har su kai guda 90 fa fiha bin talabunin to daga sannan ne za a fara fitar da guda biyu sai a bada bintu labunin guda biyu wacce raƙuma mace za a bayar guda biyu wacce ana shayar da kaninta ana shayar da kaninta to za a fitar da irin su guda biyu فإذا بلغت إهدا وتسعين إذا سنكي قدا شسعين دقايا إلى عشرين ومئة هل سنكي قدا دريد عشرين دريد عشرين شب شب ففيها حقة تاني فذا بعد حقوق إبدا بي حقة إذا شواتي تكي شكرا هدو تاتك شكرا هدو شب شب تاتك شكين تهدو إذا شي حقة فذا أفد قدا بي إن سنكي دريد عشرين faida zadar ala zarika idan ta karu daga 120 ta gayyar wajibi to wajibin abin da za a fitar din ya riga ya canza fafi kulli 40 bintu labunin to a cikin kowane guda 40 sai a bada raƙuma mace wacce ake shayar da kaninta wafi kulli 50 hiqqatun a cikin kowane guda 50 sai a fitar da hiqqa guda daya wacce ta cika shekara uku ta shiga ta hudu wa amma al-baqaru amma bangaren shanu yadda ake fitar da zakar shanu fa fi kulli 30 minha tabi'un jaza'un a cikin kowane guda 30 na daga shanu za a fitar da tabi'i wato kamar dan dalo kenan jaza'un wanda yake jaza'un wato kamar wanda ya cika shekara biyu kenan a wajen za'atun ko kuma raƙuma ko kuma saniya mace wa huwa ma aufa sanataini shine wanda ya cika shekara biyu ai shine dan dalo ko yawa ko karsana kenan to na'am na'am karsana ita ce babba budurwar saniya ta na'am to wannan dai kamar dan shekara biyu za a fitar ko kuma yar shekara biyu in sun kai guda talatin za a fitar saniya ɗan dalo guda ɗaya namiji ko mace wa fi arba'ina musinnatun za a fitar da musinna guda ɗaya idan sun kai guda arba'in la tu'khadhu illa unsa shi kuma wannan ba za a karɓa ba sai mace wa hiya muwaffiyatu salasa sinin shine wacce ta cika shekara uku wato idan shanun sun kai guda arba'in a nan mace za a bayar wata ta cika shekara uku ko ba za a karɓa ba sai mace suna fi sittina tabi'ani idan sun kai guda sittin kuma shanun to daga nan za a fara fitar da ƙwaya biyu tabi'i guda biyu tabi'i shine wanda ya cika shekara biyu yana iya bin mahaifiyarsa su je ko'ina suna fi kulli salasina tabi'un a cikin kowane guda talatin da a fada tabi'i kwaya daya wa fi kulli arba'ina musinnatun a cikin kowane guda arba'in za a fada musinna guda daya musinna ita ce wacce ta kai ya shekara ya shekara uku ko? ita ce wacce suke shekara uku ila ishirina wa mi'atin har su kai guda ɗari da ashirin idan sun kai ɗari da ashirin ɗin nan fayukhayyiru sa'i sai shi sa'i din mai karɓar zakar sai ya sai ya zaɓa fi aksi salasi musinnatin ko dai ya karɓi musinna ɗan shekara uku uku ƙwaya uku an arba'ati atbi'atin ko kuma ya karɓi ‘yan dalo masu shekara biyu guda hudu kaji wannan shine da ake fitar da zakkar shanu duba abu mai sauki na amma ba sa son fitarwa ba sa so da saura kiris na wannan ya rage mana na na akuya bari mu dan ƙara tun da yan layuka ne kawai wa ammar gananmu amma ɓangaren awaki da tumaki fafi arba'ina min ha shatun jaza'un su sai sun kai guda arba'in ake fara fitar musu da zakka idan sun kai guda arba'in sai a fitar da akuya ko tinkiya jaza'a namiji ko mace wato ko a fidda rago ko kuma a fidda tinkiya ko kuma a bada akuya ko a bada abin dan tauri min adani na daga bangaren tumaki awul ma'azi ko bangaren awaki huwa ma awfa sanatan shine wanda ya cika shekara guda cif wa fi mi'atin wa ihda wa 20 daga nan fa sai sun kai har guda 120 baya ɗaya za ka fitar jirhama ta ubangiji ko tamanin ne ko sun kai ɗari baya ɗaya nan dai za ka fitar zakka sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya daga nan za ka fara fitar da ƙwaya biyu shi ne ce wa fi mi'atin wa ila wa ishirina shatani sai sun kai guda ɗari da ashirin da ɗaya sannan za ka fara fitar da awaki biyu ko raguna biyu ko tumaki biyu wa fi mi'ataini daga nan kuma sai sun kai har guda 200 kwaya biyu na za ka rika fitarwa wa fi mi ataini wa shatun idan sun kai guda 200 da kwaya daya salasu shiyagi to daga nan za ka fara fidda awaki uku wa fi arba'in mi atin idan sun kai daga nan daga 200 da kwaya daya dinnan kwaya uku za ka rika fitarwa har sai sun kai guda 400 sannan daga nan ne wajibin zai canza za ka karɓi da arba'u shiyahi awaki ƙwaya hudu ko tumaki ƙwaya hudu suna fi kulle mai atin shafi to daga nan kawai shi kenan a cikin kowane tumaki guda ɗari ko raguna ɗari ko awaki ɗari sai ka fidda ƙwaya ɗaya a cikin ɗari za ka fidda ƙwaya ɗaya ya tsakani da allah kuna jin yanzu da a ce fulaninmu suna fidda zakkan na yadda ya kamata ya kake gani wallahi da arzikinsu sai ya ninninka yadda yake dinnan to irin bala'o'in da ke afka musu tsakaninsu da hukuma ne tsakaninsu da kabilu tsakaninsu da wane ne wallahi ba za a rika samu amma yanzu ba fulatin sai ya kifar da zakar shekara da shekaru ya tafi kudu can ya je ya zauna sallah ma bata dame shi ba tana wani abu ana nan sai ga kabilun wajen rigima ko rikici shiga tsakanin shi da su don su ta kashe shanun a banza yanzu bai kai sati ba na ga wani bidiyo ana ta yawon shi a intanet shanu ne wajen guda 200,000 gaba ɗaya duk an yanka su abin bakin gani wallahi na? a jima saboda Allah tambihun faɗakarwa Allah ya faɗakar da mu na ce latu kazu kara'imal amwari ba a karɓar dukiya mafi tsada kada in ka zo ka duba uwar garki a matsayinka na sa'i ko a matsayinka na malami jauro ya ce ka zai ka fitar da zakka sai ka duba ƙato mai manya-manyan ƙaho ka ce to wannan ne a ba haka ba ba a fidda dukiya mafi tsada a gun mai ita kal'akulati kamar dabba mai yawancin abinci wasu ta ƙoshi ta yi ɓulɓul warfahali ko kuma babban bijimin garki wanda shi ke wa dabbobin barbara to ba za ka ɗauke wannan ba wa za ta labani ko kuma in za ka karɓi mace ya zamto wai ka duba wacce tafi abin nan wata tafi aka fi tatsar madara da yawa a cikinta ruban da irin wannan wala shiraru hakan ba a karɓar kuma tauyayya mafi sharrin ciki kassa halatti kamar ramammiya wacce ba da cin abinci ta riga ta lalace wattaisi da irin ɗan ƙanƙanin ɗan akuyan nan mai yawan barbaran nan wanda ba ya girma da shi nan ba a karɓar shi a cikin zakka wal ajuzi da kuma tsohuwar akuya wacce ta tsufa ko tinkiya haƙoranta ma duk sun zube to ba a karɓi irin wannan wani aura da kuma makauniya ko akuya mai ido ɗaya ba za a karɓi wannan ba zakka yawa wallahu ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدين الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم kaji ba a fitarwa da kaji zakka ba a fitarwa da kaji zakka amma dai akwai amma dai a mazhabin malikiya ne ba a yi amma eh wannan zan yi zan yi bayani akan wannan tambayar a rubuta ta aji in Allah ya kai mu karatu na gaba tana nan